أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafis salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshin da ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi wato na biyu as'ilatul qur'anil majid وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين muna cikin suratul tauba ne a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi mun tsaya a karatunmu na wato 104 kenan na 103 a mas'ala ta 402 a wannan karatu majalisi na ɗari da da hudu kenan za mu tashi a ƙarƙashin mas'ala ta ɗari hudu da uku a shafi na ɗari da talatin da bakwai a taba'awa da take a hannuna kenan bugun littafi wanda yake a hannuna malam ya ce a ƙarƙashin mas'ala ta ɗari hudu da uku fa'in ƙila idan aka ce lima khassas sab'ina bizikr ya aka yi Allah ya keɓance saba'in da ambato fi ƙaulihi a cikin faɗarsa, in tastaghfir lahum saba'ina marratan, in ka neman musu gafara so saba'in, falan yaghfir lahum Allah ba zai gafarta musu ba. Farkon ayar istaghfir lahum ka neman musu gafara aula tastaghfir lahum ko ka neman musu gafara. Nan al'amru littaswiya ma'ana duk ɗaya ne umarnin da an kai na nuna duk ɗaya ne ba wai ana nufin ya neman musu gafara ba. Malam ya ce ma annallaha ta'ala la yaghfiru lil munafiqin tare da cewa Allah ba zai gafarta ma munafikai ba walau istaghfara lahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko da manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya nemi musu gafara Allah alfa marratin ko da so dubu ba sai so ba'in ba bi dalili qaulihi ta'ala domin saboda fadar Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un alaihim duk ɗaya ne a kansu ko a gare su astaghfarta lahum shin ka neman musu gafara am lam tastaghfir lahum ko ko baka neman musu gafara ba lan yaghfira Allahu lahum Allah ba zai taɓa musu gafara ba suratul munafiqun aya ta shida malam yace wa annahum mushrikun su mushrikai ne wallahu ta'ala la yaghfiru an yushrak bih Allah ba zai gafarta ma wanda ya shirka da shi ba malam yace qulna za mu ce jaratil adatu jarat adatul arabi al'adar larabawa ta gudana bi darbil masal ana buga misali fil ahadi game da abin da yake daya bi sab'a game da daya a ce bakwai an gane ko ana kawo bakwai ga abubuwan da suke ɗaiɗaiku wa fil asharati abin da suke goma goma bis saba'in su ko a ce saba'in wa fil mi'ati ga ɗari bakwai ga ɗari ɗaruruwa bis sab'i mi'atin a ce ɗari bakwai isti'zaman laha don girmama wannan adadin nuna yana da girma wa istiksaran da nuna yawansa la annahum ba don saboda su ba yuriduna bi dhikri hasu laraba suna nufin alhasr sun sha makance sun iyakance an sun takaita kinan anan faka annahu qal kamar yadda zahirin magana yake kamar dai an ce ne in tastaghfir lahum in ka neman musu gafara a azamal a'dad mafi girman adadi wa aktharaha da mafi yawanta falan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba wa ya'duduhu abinda yake karfafa wannan ma zakarahu ba'da zalika abinda Allah ya bayyana bayan haka min bayani sarifi anil maghfira na bayanin dalilin da yasa ba za a yi musu gafara ba fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi saboda sun kafirce ma Allah da manzonsa kenan adadin bai da wani amfani kenan ko da an yi so dubu ko fiye da so dubu ko so biliyan in dai kafiri na in an nemi musu gafara wato ba za a karbi wato gafararsa ba wannan shine abin da malin ya kawo kenan ko da mun hankalta mu adadi so saba'in to ai bayan adadi so saba'in in kafirci na nan babu gafara in akwai shirka babu gafara idan kuma kafircin ya gushe to ya nemi musu gafara ko da so ɗaya ne ai za a karba shine abin da malin yake son a hankalta ma mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 404 malam yace fa in qila idan aka ce law kana ma zakartum da abinda kuka faɗa na cewa yawan adadi ake nufi ba wai ana nufin saba'in ba lama khafiya ala nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wannan ma'ana bai boye ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa huwa afsahul arab shine mafi fasaha daga cikin larabawa wa a'lamuhum bi asalibil kalam kuma shi yafi larabawa sanin uslubi na zance wa tamthilatihi da misallan zance hatta qala ga kuma hadisi ya zo sai da ya ce lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da wannan aya ta sabka inna Allah ta'ala qad rakhasa li Allah ya yi min rukhsa ya yi min rangwami ya bani dama fasa azidu ala 70 zan ƙara akan 70 wa fi riwayatin ukhra a cikin wata riwaya fasa astaghfir lahum akthar min 70 zan nema musu gafara fiye da 70 la'alla Allah an yaghfira lahum tana yiwa Allah ya gafarta musu wannan shine abin da malin ya kawo amma kuma mai tahqiqin wannan littafi sai kawo wato ishara ta ɗaya kina a duba ƙarƙashin littafin a hamishkinsa kenan cewa yace athabit an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam qala yace law a'lamu da na sani cewa anni in zittu ala sab'ina in na ƙara akan saba'in yughfar lahu za a gafarta mishi shi shugaban munafiqai kenan abdullahi ibn ubay ibn salul la zittu alaiha da na ƙara mata da na ƙara akan saba'in kama fil bukhari kamar da cikin sahihul bukhari hadisi na dubu hudu da ɗari uku da biyu min hadisi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an na hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an hadisin yana da tsawo malam ya kawo shi yake cewa qala sayyidina Umar yake cewa lamma mata lamma mata Abdullah ibn Ubay ibn Salul lokacin da Abdullah dan Ubay dan Salul ya mutu du'iya lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalli alaihi aka kira manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya masa sallah falamma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsayu zai masa sallah kenan wa sabtu ilaihi sai ni gaugawa zuwa gare shi asalin wa saba shine tuma amma ma'ana nan nayi gaugawa zuwa gare shi fa qultu ni ya rasulullah ya kai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ka a tusalli ala ibn ubay kana yin sallah ga abdullahi ibn ubay wa qad kana yawma kaza wa kaza wa kaza wa kaza alhali ko rana ta kaza da kaza da kaza ta kasance gare shi ma'ana kenan rana kaza yayi abu kaza ya ra abu kaza yayi kaza an gane ko yace uaddidu alaihi qawluhu ina mai ina lissafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin maganganun da ya faɗa fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi murmushi wa qala yace akhir anni ya umar kuma bayana ya umar ja daga baya kadan matsa falamma akthartu alaihi lokacin da na yi waita mishi faɗar wannan magana na cewa kana yi ma wannan bawan Allah sallah alhali yayi kaza yayi kaza qala yace inni khuyyirtu an bani zabi fakhtartu sai ni zabi law a'lamu anni da dai na san in zittu ala 70 in an wuce 70 yughfar lahu za a gafarta mishi la zittu alai hadan qara qala fa salla alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi masa sallah thumma sarafa sai ya juya falam yamkuth illa yasiran bai jima ba sai kaɗan hatta nazalatil ayatani min bara'a sai ga ayoyi biyu na bara'a sun sabka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kakka sake yin sallah ga ɗaya daga cikin munafiqai wanda ya mutu har abada ila qawli hum fasiqun alhali suna fasikai zuwa da aya karshen ayoyin qala yace fa ajibtu sai na yi mamaki ba'adu bayan haka kinan bayan abin da ya faru min jur'ati ga wato wato jarumtata ko ko jajin da na yi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau mai idin wannan rana an gane ko wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon su kafi sani wannan ga alamu ya faɗi wannan magana ne saboda ya ga bai dace ba a matsayin manzo wanda yake shugaba kuma ina kokarin in yi a hana shi wani abu da ya tashi wannan kuma shi ne abin da ya zo cikin hadisi kenan shi malam da ya kawo lafazin lafazin bai kawo ba lafazin irin yadda yake shi kuma malam ya ɗauko shi daga littafi ya kawo shi irin yadda yake shine abin da malam ya kawo To, wannan shi dai ne, Ah, kafin mu dan ce wani abu wannan yana nuna cewa waɗanda sun ce ashe manzo yana yin ijtihadi kafin nasu ya sabka, ijtihadi ne manzo ya yi masa sallah ba tare da nasu ya sabka daga bayan nasu ya sabka, kina wannan ba laifi ba ne. Kamar yadda ya yi izini ga munafukai eh, su yi zamansu, Allah ya ce afallahu an kalima azinta lahum hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin. Allah ya yafi maka, na nufin ijtihadin da kai Allah ya yafi maka domin wani lokaci ba a bashi dama ba a ce kada ya musu izini. kamar kuma nassin da ya zo da ya yi istihadi lokacin da an ka kama eh, ribabbin yaƙi a yaƙin badar wasu ka ce a kashe wasu ka ce a karɓe fansa ya karkata zuwa ga ra'ayin a karɓe fansa wannan lokaci nassi bai sauka ba istihadi ne yayi ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard kinan bai dace annabi ba ya rika ribabbin yaƙi har sai yayi yaƙi ya kashe kafirai da dama saboda su je tsoro to almuhimu da waɗannan ijtihadat ne ake cewa shi ma manzo yana yin ijtihadi wanda mas'ala ce mai faɗi a cikin ilimin usulul fiqh ɗalibin ilimi zai iya bincike akan ta ijtihadi na manzo sallallahu alaihi wasallam ko na annabawa ijtihadi da sahabbai suka yi ijtihadi na wani malami ko ijtihadi na wata mazhaba mazhabar malikiya ko hanafiya ko shafi'iyya ko hanabila dai gashi nan dai bincike ne mai yawa kwarai da gaske to wannan shi dai ne malam ya ce to amsar da zamu bayar qulna lam yakhaf alaihi zalika wannan bai boye ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa inna ma arada bima qala abin da yake nufi da shi izhar iz- eh, izharu ghalabati rahmatihi dan ya bayyana rinjayar rahamar sa wa ra'afatihi da tausayinsa biman bu'itha ilaihim ga waɗanda aka turo shi zuwa gare su kama wasafahu Allah ta'ala bi qawlihi kamar yadda Allah ya siffanta shi da fadar shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum lalle manzo ya zo muku min anfusikum daga kawunanku to cikin wannan aya an nuna azizun alaihi ma anittum abin da yake baku wahala mai nauyi ne a gare shi ha- harisun alaikum kuma mai kwaɗayi na na alkhairi gare ku bil mu'minina raufur rahim ga mu'minai yana da tausayi malam yace eh, wa fi izharin nabi sallallahu alaihi wasallam eh, cikin bayyana wadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ar- ar-ra'fatu eh, tausayi ko kuma kace ar-ra'fata in kaga dama eh, ya zamanto maf'uli ne na a- abin da eh, izhar in kuma kaga dama wa fi izharin nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ra'fatu war-rahmatu wato a wa fi izharin nabi sallallahu alaihi wasallam ar-ra'fata war-rahmata a cikin bayyana wadda manzo yayi ar-ra'fata tausayi war-rahma da jinkai lutfun li ummatihi shine khabar akwai tausayi nuna tausayi ga al'ummarsa wa hathun lahum ala tarahum don kuma ya koya musu at-tarahum tausayin juna wa shafaqati ba'dihim ala ba'din da wato tausaya ma juna yi ma juna rangwame wa hadha da'abul anbiya'i wannan ita ce dabi'a ta annabawa alaihi salatu wassalam sira da aminci Allah su tabbata a gare su to nan ya ce alaihi salatu wassalam domin manzo yana tare da su shi yasa akwai sabani shin duk annaba ana ce musu sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzo Allah da addu sallallahu alaihi wasallam sauran kuma alaihi salam a gare su amma nan da yake yana tare da su to sai an kai taglibi ala tara shin baka gani ba ina qauli ibrahim zuwa ga fada annabi ibrahim salawatullahi alaihi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa man asani fa innaka ghafurur rahim da inda annabi ibrahim ya ce wato rabbi ij'al eh, hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni to yana tare da ni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda kuma ya saba mini to kai mai gafara ne mai jinkai bai ce Allah mai azaba bane anan to akwai sabani eh, tsakankanin malamai ga maganar da annabi Ibrahim eh, ya faɗa wasu sun ce wa man asani wanda ya saba mini cikin tauhidi kafin a nuna mishi la yanalu ahadi adh-dhalimin an gane ko ko la yanalu ahadi adh-dhalimin a wata qira'a ba tare da an yi ma wato wawun fatha ba almuhimmu dai wasu sun ce kafin a gaya maina wannan aka gaya mishi wasu kuma sun ce a'a wa man asani wanda ya saba mini bai yayi ma'ana ya bi tauhidi amma ya saba mini cikin wasu abubuwa na zunubai fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai jinƙani mai gafara domin Allah ya baya gafarta masu shirka dukkan shi dai malamai sun yi bayani akan wannan kuma can wajen eh, eh, kissa ta annabi eh, Isa a cikin suratul Ma'ida bayani ya gabata inda mun ka kawo inda yace in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in ka gafarta musu bayan ka ne in kuma ka azabtar da su to kai ne al-aziz mabwayi al-hakim mai hikima wasu kace to me yasa nan ba a kawo al-ghafurur rahim ba wasu kace saboda maqamin maqami ne na tabarri eh, kenan wuri ne na barra shi yasa bai kawo sunan gafara ba wasu kace a saboda ya ambaci azaba ya azab- ya ambaci wato eh, rahama shi yasa sai ya kawo al-azizul hakim domin al-aziz mabuwayina babu wanda ya isa ya tsere ma azabar sa al-hakim kuma gwanina baya azabtar da mutum sai akan dalili akwai bayanai masu yawa mai soyi zai iya koma cikin littafin tafsiri karkashin wannan aya ko kuma ya koma cikin littafin lamasatun bayaniya na ustazu Dr. Fadil Samun Ra'i zai ga bayanai ƙari akan abin da ya kawo insha Allah ko in ce abin da muka kawo akwai kuma abin da malamai suka kawo shi ma malam ya kawo nashi bayanai gurgudu ko mu ce doktor ya kawo nashi bayanai gurgudu insha Allah ta'ala to wannan shi dai ne mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 405 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace ma alal muhsinina min sabil waɗanda suke da kyautatawa suka kyautata ba su da wani laifi akan su nan kalma ta sabil tana nufin laifi babu wani laifi akan su wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai wal maghfiratu war rahma da gafara da rahma inna ma takunu lil musiiina ana yin ta ne ga almusi'in waɗanda suka munana sai a ce babu laifi akan su la lil muhsinin ba wanda ya kyautata ba domin wanda ya kyautata shi ya aikata aiki na gari malam yace qulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi da shi wallahu ghafurun Allah mai gafara ne rahimun mai jin kai ne lil musi'ina ga masu waɗanda suka munana aiki suka aiki wanda ba na gari ba idza tabu idan suka suka tuba fa huwa muta'alliqun bi mahdhufin to ya koma ne zuwa ga mahdhuf wanda yake abin da an ka shafi la bil muhsinin kenan ba akan al muhsinina ba li'annahum domin su qad saddu ihsanahum tariqal iqab domin qad saddu sun toshe bi ihsanihim da aikin da suka yi nagari tariqal iqab hanyar da Allah zai yi musu azaba wadhammu ko Allah ya dirge su falaysa alaihim sabilun fihima ba su da laifi akan wato aikin da suka yi nagari kun ba su da laifi akan aikin da suka yi mummuna domin wato aikin su mai kyau yarin jayi mummuna ko kuma ya shafe wancan din athani na biyu suka ce annal muhsin minan nas abinda ake nufi da al muhsin daga cikin mutane wa in tanaha fi ihsanihi ko da ya kai matuƙa wajen aikata aiki na gari la yakhlu an isa'atin bainahu wa bainal Allah ta'ala bai wofinta bai wa a ce bai da wani laifi da ya aikata ma Allah aw bainahu wa bainan nas ko a ce bai da wani laifi wanda ya aikata tsakanin shi da mutane lakinnahu idza ahsana sai dai in ya kyautata bi istinabil kaba'ir in ya aikata munanan ayyuka wato manya-manyan zunubai bistirabil kaba'ir in ya kyautata ta fuskar nisantar manya-manyan zunubai ghafara Allah lahu sagha'ira sayyi'ati sai Allah ya gafarta mishi kananan zunubansa wa rahimahu Allah shi masa rahama kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna an in kun nisanci munanan zunubai da kuka aikata nukaffir ankum sayyi'atikum za mu gafarta muku kananan zunubanku manyan zunubai sai ku tuba shirka kuma a tuba a daina su kuma ƙananan zunubai ta fuskar yin salloli da kuma yin alwala hadisan da suke cewa za a gafarta wa mutum dukkan zunuban shi ko ko in mutum ya alwala zunuban shi za su fita ta fuskar ta wato haruttan shi wannan ana nufin wato ƙananan zunubai ake nufi ba wai manyan zunubai ba kuma banda bashi da ake bin na mutane za ka biya shi in ba kai biya ba za ku yi karo da kai da 'yan sanda da kuma jandarmomi inda ake cewa jandarma tunda polis polis ne amma jandarma wani wuri ana kiransa jandarma wani wuri kuma ana iya kira shi mobile duk da yake dai mobile suna dan bambanci da jandarma istilah ne na kasar faransa ko renon faransa da faransa kanta to abu na gaba wanda ya kamata mu dan kara a karkashin wannan shine cewa a ana iya ganin almuhsinin shi dai ne wanda yake muhsinin idan mutum ya aikata aiki nagari ya shafe zunubansa to kenan sai a shafe mishi cewa can ya zama towa mummuna tunda musi'un na amma ahsana to kuma Allah ce fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat kuma Allah ce innal hasanati yudhibuna sayyi'at to kenan an hankalta ma Allah ya yafi mishi dan can ya munana to amma ko yanzu ya aikata aiki na gari ya zama to muhsin kenan sai Allah ya yi amfani da halin da yake na karshe a kansa sannan kuma da an ka ce irin wannan zaka ga Qur'ani yana amfani da shi wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun wato kabir za ku ga a cikin suratul al-ma'ida za ku ga Allah subhanahu wa ta'ala ya taba amfani da irin wannan uslubin za ga an ce waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari wato an gafarta musu to kaga wani sai sa tsammanin to ai kafirai ne ya kamata a ce an gafarta ma ba wai su mu'minai ba ina fata an fahimce ni to amma malamai suna yin taujihin irin wannan idan ka diba wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim a cikin suratu al-ma'ida aya ta tara ba kabir ba to kaga nan Allah ya musu alƙawali wanda suka imani suka aikata aiki na gari suna da gafara su wanda suka aikata aiki na gari na kwarai su wanda ya aikata mummuna ne ake cewa yana da gafara waɗansu malamai suka tafi cewa nan abin da ake nufi da an ka ce suna da gafara saboda ko da mutum mumini ne ya aikata aiki na gari yana da gafara saboda akwai ƙananan zunubai da yake aikatawa ko waɗansu zunubai Allah zai gafarta mishi sannan kuma ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa da Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati marmakon ya kawo jumla ya kawo al-ism an gane ko ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati al-maghfirata wal ajra al-azim to sai kawo jumla ismiya kuma bai kawo fi'ili ba bai ce ba tunda ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati bai ce ghafara lahum ba domin fi'ili yana nuna an aikata al-maghfirata kuma suna ne to me yasa sai kawo jumla ismiya misali yace lahum maghfiratun gafara ta tabbata gare su tunda lahum maghfiratun nan ya kamata a ce maghfiratun lahum na wa ajrun azim amma dan an nuna waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gari su kadai adda gafara shine mafhumin wanda bai yi imani ba aiki na gari ba bai da gafara kamar da ayoyi kuma suke nunawa duk wanda bai yi imani ba ba zai samu aljanna ba innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار تو wannan shine hikima ta at-taqdim wa at-ta'khir shi yasa anka ce lahum maghfiratun ba a ce maghfiratun lahum ba to shi Sheikh Ibn Ashur yake cewa da anka ce lahum maghfiratun wa ajrun azim anka kawo jumla ismiyya a matsayin wurin maf'uli na biyu tunda ya kamata a ce wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati al-maghfirata wal ajra al-azim sai aka ce lahum maghfiratun wa ajrun azim anka kashi jumla ismiyya kuma anka kawo nakira mai nuna at-ta'zim kuma an kai at-taqdim wa at-ta'khir yace to jumla ismiya ta dullu ala thubut dan ta nuna cewa abin ya tabbata tabbatattar gafara ce da lada tabbatatta wadda babu abin da zai gushewa da ita insha Allah ta'ala wannan shine abin da dai za mu dan ƙara a ƙarƙashin wannan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 406 malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasayarallahu amalakum da inda Allah ce wa qul i'malu kinan farkon ayat ku aikata aiki fasayarallahu amalakum Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu da manzonsa suratul tauba aya ta biyar ai sayalamu Allah Allah zai sani لأن السين للاستقبال سين كما تنانون أبو زي زوغبا والرؤية من الله تعالى بمعنى العلم كاللوغا ألا أنا نفين إلمي ba dole bane Allah yana gani kuma Allah ya sani don haka ba dole bane na ru'ya dole sai an dauke ta ru'ya qalbiyya domin akwai ru'ya qalbiyya akwai ru'ya basariya ru'ya basariya ita ce wadda kake gani da idonka ra'aituhu kaga na ganshi kuma wani lokacin ru'ya ta zakwa bi ma'ana qalbiyya ilmiya ta zuciya kenan wadda take nuna ilimi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad baka yadda ubangijin kai da adawa ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya na lokacin da anka kare da adawa aka hallaka su to don haka dai ru'ya nan malam ya ce tana nufin bi ma'ana ilmi in an ce wajen Allah ba gaskiya bane cewa a wajen Allah duk inda anka ce ru'ya ana nufin ba kallo bane ina fata an fahimci ne a'a ba a cewa Allah baya gani to kinan an an mai da Allah makaho a'a tana iya daukar ru'ya qalbiyya ta ma'ana ilmi Allah ya sani kuma Allah yana gani wallahu ta'ala alimun bi amalihim Allah ya san aikin su inji malan halan a yanzu wa ma'alan da kuma makoma to da kuma an kace sayar Allah Allah zai gani koko zai sani kulna zamu ce ma'anahu fi haqqillahi a cikin haƙƙin Allah annahu sayalamuhu waqi'an Allah zai san shi waqi'an wato a ya abku kenan maujudan a lokacin da ya kasance kama alimahu ghaiban kamar da san shi lokacin da bai kasance ba li'anna Allah ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kulli shay'in ala ma huwa alayhi Allah ya san komai akan yadda yake فيعلم المنتظر منتظرا ويعلم الواقع واقعا فيعلم الله يسن المنتظر abinda ake jira muntazaran yana nan ana jiran shi ya san kuma yadda zai kasance wa ya'lamu alwaqi'u waqi'an ya san abin da ya abku yadda ya abku da lokacin da ya abku wa amma fi haqqin rasul alaihi salatu wassalam amma cikin haƙƙin manzo fa huwa ala zahirihi to akan zahirin shi kenan shi da anka ce fasayarallahu amalakum Allah zai sani sanin Allah ba ana nufin ba akwai abin da zai canza a'a zai san shi ko zai bayyana shi a gan shi amma wa rasuluhu manzo zai sani shi manzo bai san gaibi ba sai daga baya zai sani shi yasa idan fi'ili ya zo dan abu na wanda ke da muhimmanci cikin babin aqida da tafsiri mutum ya san bambancin danganta fi'ili zuwa ga Allah da kuma sauran halittunsa yadda an ka san an ce misali Allah ya sani ilimin Allah ba ɗaya bane da mutane na fata an fice shi yasa duk sifofin Allah za a tabbatar da su amma ya kaifiyar su take sai a bar su ga yadda Allah ya san kaifiyar su tunda bai gaya muna ba kaga inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'ikunsa suna ma manzo sallallahu alaihi wa sallama salati ah to ai zatin Allah ya bambanta da zatin mala'iku kenan zatin kuma mala'iku ya bambanta da zatin Allah kenan salatin Allah zai bambanta da zatin da salatin mala'iku domin su mala'iku su ce Allah ya ma annabi salati ko mu ce Allah ya ma annabi salati to shi Allah ya ce Allah shi ma Allah salati ya annabi salati to wani Allah akwai kuma wanda Allah zai cewa ai mishi salati kenan dole salatin ya bambanta ina fata ana fahimta ta kamar inda ce huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu manzo yana muku salati da mala'iku kaga salatin manzo daban salatin mala'iku daban dan zatin manzo daban daban tar zatin mala'iku wanda bincike ne mai fadi kwarai da gaske menene ake nufi da salatin manzo su waye manzo ya musu salati da sunayensu ya musu addu'a kenan da waɗanda ya musu salati a gaba ɗaya al'ummarsa gaba ɗaya sannan kuma su waye mala'iku suke musu salati nan ba bincike ne alladhina tusalli alaihimul mala'ika alladhina alladhina tusalli alaihimul mala'ika waɗanda mala'iku suke musu salati shi ma wannan bincike ne mai tsawo da haka da cikin babin aqida da babi na abubuwa da mutum zai yin bincike don saboda samun fa'idodi to wannan shi dai ne abinda zan ce sai abinda zan ƙara na ƙarshe shine Allah zai bayyana aiki abinda ake bukata a musulunci aiki ba yawan surutu ba lalle magana tana da amfani wa'azi yana da amfani nasiha tana da amfani amma aiki shine yake zafin yake saurin bambantawa tsakanin mutumin gaskiya da wanda ba na gaskiya ba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari kafin wannan akwai mas'ala ta hifz nan da anka ce wa qul amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna amma a ayar da ta gabata sai anka ce wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada mai hadda alqur'ani sai gane cewa inda anka ce wa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu ba ka almu'minun ba amma nan da anka ce wa qul i'malu fa sayyara Allahu amalakum wa rasuluhu sai anka ce wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi can kuma an ce thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada a can na farko sannan thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai anka ce sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim can kuma cikin suratul juma'a anka ce abin nan قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أتكن بقرة ولن يتمنوه ولا يتمنونه أتكن سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة كنا سيكا غاني cewa na farko eh, a cikin suratul tauba thumma turadduna shi ma a cikin suratul juma'a thumma turadduna ila alimil ghaibi amma na biyu a cikin suratul tauba wasa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun da haka dalibin ilimi sai ya kokari ya bambanta a wajen harda nan fa sai fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun na farko sai yahlifuna billahi ilakum idan qalatum ilaihim nan ku fasayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa akharuna murjauna li amri Allah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim almuhimmu dai fa'ida ce ta hadda alqur'ani da kuma irin fa'idodin da ake samu shi yasa ake dan bijirwa da su a wani lokaci inda ma ta samu wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba mas'ala ta 400 da bakwai kenan a cikin littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatu hala muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce inna allaha ta'ala qad wasafa al-arab bil jahl Allah ya sifanta larabawa da jahilci fil qur'ani a cikin al-qur'ani bi qawlihi da yace bi qawlihi ta'ala al-a'rabu farkon ayat zan kawo tun da bai kawo shi ba al-a'rabu larabawa ashaddu kufran wa nifaqan su ne mafi tsananin shirka da munafinci an gane ko wa ashdaru Allah ya'lamu larabawan kauye kenan wa ashdaru Allah ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulih su suka fi cancantar rashin sanin abin da Allah ya sabkar na dokoki da ayoyi dokokin Allah iyakokin Allah su suka fi cancantar rashin sanin iyakokin Allah da ya saukar akan manzonsa fa kaifa yasihu al-ihtijaju bi alfadhihim to kuma ya za a yi a ce za a kafa hujja da lafuzzan su wa ash'arihim da maganganun da suke yi ala kitabillahi akan littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a ce kamar yadda wani sha'ir ya ce kaza da neman fassarar wata kalma sai a ce larabawa ai sun ce kaza kenan kaza take nufi to kuma an ce su jahilai ne qulna za mu ce hadha wasfun min Allah lahum bil jahli Allah ya sifanta su da jahilci fi ahkamil qur'an game da hukunci hukuncin alkur'ani don ya ce hududa ma anzalallahu ala rasuli an gane ko lafi alfadhihi ba game da lafuzan alkur'ani ba wa nahnu mu la nahtajju bi lughatihim fi bayan al-ahkam ba mu kafa hujja da yaren su wajen kafa hukunci an gane ko bal nahtajju bi lughatihim fi bayan ma'ani al-alfaz muna kafa hujja ne da yaren su wajen kafa hujja wajen ma'anar lafazi tun da yaren su ne ko da cikin fiqhu ne sai mun fassara shi da yaren su sannan mu fahimci ma'anar shine abin da yake son ya ci ba yana nufin cikin fiqhu babu larabci li anna alqur'ana was sunna domin alqur'ani da sunna jaa bi lughatihim sun zo da yaren su rashin sanin yaren su da usulubin yaren su da yadda suke magana da sanin sirrin yaren su yana daga cikin abin da ba za ka san shari'a ba shi yasa Imam Shatibi ba Imam Shatibi na ilmul qira'at ba Imam Shatibi na shari'a wanda yake da al-muwafaqat da kuma al-i'tisam ya ce wannan shari'a ta larabci ce ma'ana hanyar ta sanin larabci ne daidai yadda kake fahimtar larabci ka san shi da kyau daidai yadda kake fahimtar shari'a shi yasa mutumin da bai fahimci ka'idodin ilimin larabci ba kawai larabci kuma ba shine kawai maganar da muke yi ba ta larabci na yau da gobe haza kaifa haluka aina tazhabu ba wannan ba ana nufin ka san shi yaren larabcin da usulubin shi da sirrin sa na fata an fahimci ni shine abin da ake nufi sai ka karanta manya-manyan littattafai na nahwu da sarf da balaga da adab an gane ko ka san sirrin yaren larabcin na fata an fahimci ni wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda malin ya kawo amma kafin mu je a mas'ala ta gaba abinda ya kamata mu dan ƙara shine cewa muna zamanin da ake ta ƙoƙarin kiraye-kiraye na cewa waɗansu ayoyi ya kamata a canza su ko abin da ya kama da haka saboda akwai zagin yahudawa cikin alkur'ani akwai zagin kiristoci cikin alkur'ani wanda yanzu turawa suna son su kirkiro abin da ake kira wato kamar tattaunawa a tsakanin addinai wanda kuma abin da suke nufi da shi abubuwa ne guda biyu na farko dai suna son da'awa ta rage bayyana illolin da ke cikin addinansu da akidodinsu na biyu in ba a yi anniya ba wata rana su kai mutane zuwa ga a ce ana tattaunawa ya kamata a ce to a samu wani addini wanda duniya za ta bi shi wannan ba wani abu ne sabo tattaunawa da waɗanda ba musulmai ba duk annaba sun tattauna da wanda ba musulmai ba har kafirai duk annabin Allah zaka ji an kawo da tattauna da mutanensa ina fata an fahimci ne qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin annabi ibrahim ya tattauna da mutanensa da sauran kristocin annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattauna da kristoci wafd najran da suka taso daga ƙasar Yaman suka zo shine ma dalilin sauka suratu ali imran kamar yadda malamai suka yi bayani sannan kuma idan muka duba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattauna da yahudawa kuma qur'ani ya ce ana iya tattauna da su wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan to amma tattauna wannan tana buƙatar dokoki tana buƙatar ƙa'idodi ba wai kawai su a zo ba su ne za su rubuta mana a'a za a bi dokoki ne waɗanda ba su saba addini ba a tattauna da su ina fata mu ce na biyu kuma cewa a haɗa addini ai addini guda wannan ba yau aka fara ba kafirai sun nemi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tun yana da cewa a dan ya dan rarrage cikin addinin sa su ma su rage a haɗa ai addini daya a cikin suratul qalam waddu law tudhinu fayudhinu su suna son law tudhinu ka dan sassauta daga asalin shi daga adduhunu ne shine mai to mai abu ne wanda yan ansa shi ga abu sai shi laushi da da ka dan yi lausasa kenan fa yurhimu su ma sai su dan lausasa da haka wannan ba wani abu ne sabo wanda za a ce yau ne aka fara shi da haka tattaunawa daban hada addinai daban sannan tattaunawa tana buƙatar sharuɗanta da waɗanda za a tattauna malaman da suka san wannan mas'ala din za ku ga yanzu misali a waɗanda suke tattaunawa da waɗanda suke ba kafin sun san addini ko sun san yaren ko sun san littattafan su da yaren ko da larabci za a tattauna ko ko da yaren wani yare ana tattauna da kowane yare amma kuma ina ka'idodin ina dokoki rabitatul alamul islami da ke makka majalisar malamai ta duniya sun nuna cewa suna da ma waɗanda suke tura wani lokaci ma har kasashen turai su je a tattauna da su akan ka'idodi akwai ni doktor munkitu sakar wanda yana zuwa ma har kasashen tura wani lokaci tattaunawa da su da yaren larabci kuma a tattauna a bada hujjoji da dalilai ba tare da tashin hankali ba sannan kuma in muka duba ko waɗansu wanda ba da wani yare irin su zakir naik suna tura tattaunawa da yaren english irin su ahmad didat da yaren english irin kari mel wannan fada wanda ya musulunta da ƙasar canada shi ma da yaren english da kuma abdulmajid dan kasar Congo da yake tattaunawa da yaren Faransanci da dai sauransu wanda kuma ana buƙatar dai sanin ka'idodi da dalilai da irin yadda ya kamata a yi. Al'ayyata hal dai dole musulmi mu farga mu san wanda kan mu ce a'a tattaunawa babu ta musulunci a'a tattaunawa akwai ta amma da sharuɗa abinda babu shine hada addinai mu yi hattara sannan kuma cewa ba za a bayyana kuskuren da ke cikin abubuwan su ba wannan ba gaskiya bane a tattauna a nuna kuskure wanda ya ce mu mun ce addinin mu ne gaskiya sun ce ba gaskiya bane mu kuma mun ce nasu ba gaskiya bane sun ce gaskiya ne mu mu ka dalilin da suke nuna addinin su ba gaskiya bane su su kawo dalilin da suke nuna addinin ba gaskiya bane in akwai bukata a tattauna kuma an bi dokoki na addinin musulunci da sharuɗa in babu a daina kowa ya je addinin sa lakum dinukum waliya din to wannan shi dai ne abu na farko sai abu na ƙarshe shine cewa to in ana cewa a cire waɗansu ayoyi suna zagin yahudawa da nasaru ko kiristoci misali a'a alkur'ani baya zagin kowa misali misali a ce Allah ya aibanta wani da ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aibanta wani dan saboda gidansu ko yarensa ko kabilarsa ko launinsa ko wani abu a'a Allah bai yin wannan Allah shi halice ka yadda ya ga dama dogo gajere baki fari dan kabila kaza dan yare kaza ko ma menene da ka gani na halitta Allah ne ga dama yi ka a wannan hali to ya za'i kuma Allah ya kushe ka da wannan kenan kamar Allah ya soki aikin da yayi ya soki kansa wannan kuma Allah ya fi karfin yayi wannan da haka ashe suka in an ka ce Allah ba suka ne ga Yahudawa ba kuma ana ba ana magana ne a Yahudawa a matsayin su na Yahudawa ba jinsin Yahudawa ko ko Nasaru a matsayin su na jinsin Nasara a'a ana amfani ne kan aqida su da aikin su shi yasa in ka ji an ce Yahudu da Nasara cikin Qur'ani mi suka faɗa mi suka aikata waɗanda suka yi wannan su ne suka aikata su ne ko suka faɗa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula yahuda sun ce hannun Allah a tankware ki kina Allah mai ruwa ne wal iyadu billah kinayatun anil bukhl ina fata an fahimta to kaga wannan ita ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha wal masih ibn maryam waɗanda suka ce yesu almasihu dan Allah ne sun kafirta aiki ne ake zance ba zagin wani ake yi ba don saboda ya fito daga kabila kaza ko yanki kaza ko yare kaza ko ya fito daga ƙasa kaza ba wannan ne ake zance ba to kuma idan haka nan ne ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga ayatin qur'ani al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa larabawa su ne suka fi kowa kufran ko a ce laraban kauye sun ce laraban kauye almuhimmu dai laraban kauye ai cikin laraba suke ashaddu kufran su suka fi kafirci wa nifaqan kuma suka fi munafinci daga abin daga larabawan da ba su ba kenan mu ce suka fi abin nan daga larabawan da ke cikin birni to idan aka faɗi wannan wa ajdaru Allah ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih su suka fi cancanta su zama san dokokin Allah domin sun yi nisa daga gari shi yasa zaman kauye wani lokaci sai zaman to matsala ga mutum ya jahilci duniya jahilci addinin sa dole sai da da'awa to a nan abin da muke son wuce to nan jins larabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga larabawa ya fito to ya anka kuma ya kawo ya faɗi ayar da take cewa al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan nan su larabawan sai su ce to dan me ya kawo wannan kenan yanzu sai alqur'ani kuma a'a yahuda su yi zaman su ce a'a ayar da tace yahuda sun yi kaza a cire ta ayar da tace kristoci sun yi kaza a cire ta su kuma larabawa su to a'a ayar da ta ce larabawa ashaddu kufrin wa nifaqan ko ko larabawa suna turbude ƴaƴansu a lokacin jahiliya wa idza bushira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib a cire waɗannan ayoyin to shikenan sai masu kuɗi su ce to su ko ayoyin da suke cewa masu kuɗi su taimaka cikin aikin addini ko ko akwai masu kuɗin da suka shiga cikin wuta saboda sun yi ma Allah ta'addanci ko ko sun yi tinƙaho da ƴaƴansu da dukiyarsu an kana zamalin wa balin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awlin su ce a cire waɗannan ayoyin da suke zagin masu kuɗin da sun kai ta'addanci su ku malamai ga ayoyin da suke cewa malaman da ba su yi aiki da ilimin su ba kamar karnai Allah kamar tasu ko karnuka ko kuma jakuna eh kamar saluhu kamar salil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas ko kuma ayat da take cewa masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamar salil himari yahmilu asfara sai malamai su to a cire waɗannan ayoyin su kuma waɗansu sai su dawo yanzu misali ayoyin da suke zagin masu mulki irin su fir'auna waɗanda suka ko mu ce waɗanda suke muna aikin waɗanda suka yi mummuna aiki irin su fir'auna shikenan su ce masu mulki ce a'a ka ai bayanan masu mulkin da suka yi ta'addanci shikenan sai zama to kenan masu kuɗi a cire ayoyin da ba sa so masu mulki haka malamai su ma su cire ayoyin da ba sa so kiristoci su ce a cire yahudawa su ce a cire to kenan idan haka za a yi girman Qur'anin wata rana sai a zo a rinka cicciriya a ciccire a ciccire a ciccire sai zama to kowa an cire abin da ran shi baya so to kuma ina zan ta mu biyayya ga Allah mu da bayan Allah Allah halicce mu da mu bauta masa maganar Allah kenan ma yanzu kenan a takaice abin da ake so Allah ya koma yaron wani tunda in har Allah faɗi magana kace ba taimaka ba a cire ta kenan da kai da Allah wane ne zai bi wani kai ne zaka bi Allah ko ko Allah zai bi ka kenan Allah ya koma yaron majalisar ɗinkin duniya don a cire ayoyin da majalisar ɗinkin duniya ba ta so Allah ya koma yaron gwamnatocin turawa duk ayoyin da gwamnatocin turawa ba sa so a cire Allah ya koma yaran gwamnatoci da masu mulki duk ayoyin da ba sa so a cire Allah ya koma yaron malamai duk ayoyin da malamai ba sa so sai a cire Allah ya koma yaron masu kuɗi duk ayoyin da masu kuɗi ba so to yaushe za a addinin kenan ya kamata irin wannan tunani musulmi su farga daga gare shi wannan na farko kenan to kenan dan an ce larabawa ko an ce yahuda ko an ce kristoci a waɗanda suka aikata wani aiki ko suka faɗi wata magana su ne ake zance ba zancen ba yahudi ba a matsayin shi na ba yahudi ko nasara a matsayin shi na nasara ko balarabi a matsayin shi na balarabi ya kamata mu fahimci wannan kuma wannan yake nuna gaskiya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa gaskiya idan ta zo ko akan wane zai faɗe ta domin da suna daga cikin dalilan da suke nuna alkur'ani maganar Allah ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isar da sako abin da ya shafi kabilarsa ya faɗa al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa abin da ya shafi kansa ya yi wani makaho wani abu wanda bai dace ba bai tsaya saurare shi ba Allah ce abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma ya so ya aurar da dan bawansa wanda enters an gane ko bawansa wanda ya enters ya mu ya ɗauke shi a matsayin ɗansa bayan an ɓata wannan cewa mutum sai wanda ya haife ka ake kira mahaifinka ya yi auren mishi da 'yan uwarsa amma ƙarshe Allah ce to kuma zaka aure ta ya yi ta kokari ina kuma sai da ya sake ta kuma sai da ya aure ta kuma Allah kuma ya Allah sabkar da ayoyi kuma ya karanta waɗannan ayoyin wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi kana boyewa a cikin ranka abinda Allah zai bayyana shi ya za a yi zai bayyana mutane wannan an zo a gidansa ana cin abinci a tsaya ana fira ana taɗi da maganar mai tsawo wadda baya jin daɗi baya son ya faɗa amma Allah ya bayyana da ayoyi kuma dole sai da aka dina ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina ila walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wannan yana cutar da annabi amma annabi ba zai iya gaya muku ba ya muku bayani to kaga wallahu la yastahi min alhaq Allah ba zai jin kuma yayi bayanin gaskiya ba to kaga wannan waɗanda abubuwan da suna nunawa an jefi matar shi da zina da qur'anin nashi ne da kai tsaye zai magana ya saukar sai da an kajira sai da wahayi ya sauka duk waɗannan abubuwan suna nuna cewa wato alqur'ani ya faɗi akwai abubuwan da suka faru a kan shi ijtihadi nawa yayi qur'ani yazo ya ce ba haka za a yi ba yayi ijtihadi ya ce a karɓi fansa Allah ce ma kana linabiyin an yakuna lahu asra hatta yasfina fil ard yayi ijtihadi ya bar ɗansu su je wajen yaki ba ba tare da ya tsaya bincike al'amarin su ba Allah ce afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin ya neman ma wasu mushrikai gafara Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kafin aya ta sauka bai sani ba neman musu gafara yayi ijtihadi aya ta sauka ta ce ba in haka to ya za a yi mutum ya faɗi abin da ya na kuskure in dai ba wahayi ba wannan yake nuna alqur'ani gaskiya ne shi yasa ma kari mai wannan dan kasar Canada yake cewa daga cikin abin da ke nuna alkur'ani gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga sunayen annabi Musa sun zo wurare daban-daban sunayen annabi Isa da Ibrahim sun zo daban-daban amma sunansa a wurare guda biyar ne kace zo a cikin alkur'ani wama muhammadun ma kana muhammadun ala muhammadin muhammadur rasulullah wama muhammadun ay wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul a cikin suratu ali imran ما كان محمد ما كان محمد على مح... ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اتشن سوره الاحزاب على محمد والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد سنه محمد رسول الله wanda shine wanda yazo a cikin suratul fath والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم sai na biyar ahmad da yazo wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismihi ahmad a cikin suratul saf to biyar ya za a yi faɗi sunan waɗansu annabawa fiye da ɗari shi ya kawo nashi so biyar in qur'anin nashi ne in yana muhimman kashe suna ya za a yi a ce mata mata Maryam sunanta sunanta ya zo cikin Alkur'ani wurare daban-daban amma matansa gaba ɗaya babu wanda sunanta ya zo cikin Alkur'ani wannan yake nuna Alkur'ani maganar Allah ce don haka dai akwai abubuwa da dama wanda suke nuna mu'jiza ta Alkur'ani da kuma nuna gaskiya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 408 malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya aka Allah ce fi sifatil munafiqin a cikin sifan munafiqai maradu ala nifaqi waɗanda maradu dan an ce marada wato sun ƙware an gane ko ala nifaqi akan munafici sun nuci sun iya sun zangonnai la ta'lamuhum baka san su ba nahnu na'lamuhum mu ne muka san su wa qala fi mawdi'in akhar kuma kuma nuri sai Allah ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl a cikin suratu muhammad aya ta 30 zaka gane su a cikin lahnil qaul wato dadin zance magana mai zaki ma'sul alkalamul ma'sul ga mutum da magana mai zaki amma kuma zuciyarsa kamar madaci take to wannan ayar farkonta ko in ce ayar da suke gabanta wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum akwai qira'a ta imamu yaqub wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansaru ina fata an fahimce ni kenan an ka ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar an gane ko in an ka ce magabata minal muhajirina an gane ko na daga muhajirai wal ansaru da dukkan ansar kenan qira'ata yaqub ta nuna dukkan ansar sun shiga cikin wannan hukunci amma inda an ka ce wasabiquna alawwaluna minal muhajirina nan minal muhajirin na daga muhajirai na farko kenan waɗanda suke na gaba gaba wal ansari da kuma na gaba daga cikin ansar domin ansar kin ko cikin na gaba wato na gaba gaba akwai na gaba da gaba sannan kuma akwai abin nan kenan wannan qira'a ta nuna dukkan ansar as-sabiquna al-ansar ta yaqub to ko minal muhajirin wal ansar ko ya zamanto min ta zamanto tana nuna sashen su waɗanda sun ka zamanto na can gaba gaba ta bambanta fasarar cewa ce nan cikin su ma akwai na gaba na farko farkon ko kuma minal muhajirin wal ansar ta zamanto bayani ne minal muhajirin wal ansar na daga muhajirin wal ansar bayani su ne ake sai zamanto da ita da qira'ata wal ansaru duka ma'anar su daya muhajirai dai na farko da waɗanda suka hijira radiyallahu anhum Allah ya yarda da su ورضوا عنه ثم سن يدد الله وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أكوي قراءة ابن كثير وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ابن كثير نن يكرن من تحتها الأنهار أنغانيكو تو waɗansu malamai suka ce da ƙira'a ta ibnu kathir da ƙira'a ta jamhur duka ma'anar su ɗaya domin tajri tahta hal anhar an shafi min min tahti hal anhar waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a akwai bambanci da an ka ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نون ana nufin karkashin koranmu wato karkashin abin gidajensu min tahti kusuri hali an shafe kusur amma da an ka ce tajiri tahtaha akwai ruwan da suke bubbugowa a cikin gidajensu waɗanda su ba irin waɗancan bane waɗansu sun fassara da wannan kenan sai zamanto akwai bambanci tsakankanin su wajen fassara wallahu ta'ala a'lam sai zamanto suna da wata falala wadda sauran 'yan aljanna ba su da ita dama aljanna mataki mataki ce ita ma wutar jahannama mataki mataki ce wal iyadu billah sai Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu adalahum jannatin tajri تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم تو أتكأيتي سألة يوم من حولكم من الأعراب منافقون وأنا نسكي كويدكو ندقى إلى ربان قوي أكوي منافقين ومن أهل المدينة دكما متان مدينة مرضوا على النفاق وأن سنوتي سناتي أكم منافنش أنا أكوي فصلا قدابيو wato idan an ka ce min man haulakum min al-a'rab munafiqun daga cikin waɗanda suke kewaye da ku larabawan kauye akwai munafikai to wa min ahalil madinati ko ta zaman to wawul atfi ce kenan akwai munafikai waɗanda suke daga larabawan ƙauye akwai munafikai na daga mutanen madina waɗanda maradu alan nifaki waɗanda sun kanace akan munafinci suka goge ko kuma wa min man haulakum min al-arabi munafiqun daga cikin waɗanda suke kewaye da ku akwai munafikai waɗanda su ma cikin su wato munafikai to sai an kai isti'nafi wa min ahlil madinati daga cikin mutanen Madina akwai munafiku da maradu al nifaqi waɗanda sun nace akan munafinci sai zaman to can na farko an nuna akwai munafikai amma akwai mutanen Madina da suka nace cikin munafici nan ko a'a daga cikin mutanen da mutanen ƙauye da na Madina akwai waɗanda sun nace a munafinci to ko da mun ce su a Arab akwai munafikai cikin su ai dama cikin su an nuna akwai wanda suka ma munace a munafinci a cikin wata aya ko da mun ce nan ba a ce yana da alaka da su ba maradu al nifaqi ai akwai aya da ta ce al a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa kina sai zamanto ko da mun ce wa man hawlakum min al arabi munafiqun daga cikin munafiq mutanen kewaye mutanen kauye da ke kewaye da Madina akwai munafikai na Larabawa to ai cikin su akwai al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan ko da mun ce wa min ahli al-madinati maradu al nifaqa daga cikin mutanen Madina akwai waɗanda suka na ce akan munafinci don a nuna kenan munafinci ma na mutanen Madina ba ɗaya bane almuhimu da fassara ce guda biyu ko wawul istinafi ko wawul atf to wannan kenan maradu alal nifaqi la ta'lamuhum baka san su ba nahnu na'lamuhum mu ne mun kasan su asalin magana la ta'lamuhum ana iya cewa na'lamuhum amma sai an ka ce nahnu na'lamuhum nan dan a nuna alhasr mu kadai ne muka san su ko ko bar mu da su mu ne muka san su shi yasa aka ƙara nahnu la ta'lamuhum baka san su ba nahnu na'lamuhum to nan sai Allah ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka san su a cikin dadin zance can kuma ya ce baka san su ba a cikin suratul tauba aya ta 1 an ce baka san su ba mu ne muka san su nan ko an ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka gane su a cikin dadin magana da zance qulna za mu ce hadhihi al-aya nazalat qabla tilka al-aya kidan wannan aya ta cewa baka san su ba ita ta fara sabka sannan ayar da ta ce za ka san su sai ta sabka fala ta naqud babu warwarewa li annahu nafa ilmahu lahum fi zamanin domin Allah ya kore sanin da ya musu cin wani zamani thumma athbatahu ba'da zalika fi zaman sannan ya tabbatar da shi a cikin wani wato zamani kidan babu cin karo can da baka san su ba daga baya za ka san su ko kuma a'a la ta'lamuhum kai baka san su ba a jumlace in ji waɗansu malamai amma inda wasu abubuwa za su faru to za ka gane su domin baka gane mutum yana son ka ko bai son ka ba sai matsala ta samu kenan daga cikin abin da ke sa aka gane su wala ta'rifannahum fi lahnil qawl dadin zance sannan kuma suna maka dadin zance in wahala bata zo ba fa idza dhahaba wato fa idza jaa al khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka taduru a'yunuhum kalladhi yughsha alayhi min al maut idan abin tsoro zo sai ga idanunsu sun juya kamar mutumin da yake magagin mutuwa fa idza dhahaba al khawf salaqukum bi alsinatin hidad amma idan tsoro ya tafi sai kaga sun fuskance ku da harsuna masu daɗi masu zaƙi kiran kaga waɗannan alamomi ne waɗanda an bar su bai san su ba a jumlace amma an ba shi alamomin da ake gane su a lokacin da bukata ta kama in an kai wani aiki ko ko an kai wata magana ko wani al'amarin su kiran sai zamanto babu cin karo tsakankanin waɗannan ayoyin sai mas'ala ta gaba shine malam yake cewa fa in mas'ala ta 409 fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala khalatu amalan salihan kinan wa akharuna atarafu bi dhunubihim akwai waɗanda suka yarda da su laifin da suka yi waɗanda su je yaki ba cikin sahabbai suka zo suka nuna cewa sun yarda cewa sun yi laifi waɗanda zancen tuba su an ka jinkirta shi hadisi na Ka'ab bin Malik sun sahih Muslim yana da tsawo mai so zai koma can ya ga bayani khalatu amalan salihan sun cuɗanya aiki nagari wa akhara sayyi'an kinan wa amalan akhara sayyi'an kuma da aiki wanda yake mummuna kaga wanda yake nuna cewa ashe idan mutum ya aikata laifi ba shi ke nuna bai da imani ba ba a cewa manzila bai da manzilatai ko ko ba su da imani kamar yadda khawarij suke kafirtar da su malam yace qad ja'ala kullu wahidin minhuma Allah ya sanya a dukkan ɗaya daga cikin waɗannan makhlutan abin cakudawa domin khalatu amalan salihan wa khalatu khalatu amalan salihan bi sayyi'in wa khalatu amalan akhara sayyi'an bi salihin kenan kamar dai an cakuɗa wannan da wannan to wanne ne an ka cakuɗa wannan da shi shine malam yace qad ja'ala kullu wahidin minhuma makhlutan fa ainal makhlutu bihi to duk kowane Allah yace ya cakuɗa da juna to cikin su wanne ne an ka ɗauka an ka cakuɗa da wani to wannan shine abin da malam yayi tambaya akan sa duk da yake ga dukkan alamu mas'alar tana da dan bayani kuma lokaci yayi kenan za mu dakata insha Allah ta'ala sai a darasin mu na gaba sai mu zo mu dora akan inda muka tsaya insha Allah ta'ala ko da yake dai saboda masu sauraron mu duk ɗayan ɗin an ɗauke shi an cakuɗa shi da wani dama lokacin da ake cakuɗa abubuwa ai garwaya su ake yi to nan ko wannan ya cakuɗa da wannan wannan ya cakuɗa da wannan ba matsala ko da wani an ka cakuɗa shi dai duk dai a takaice dai sun haɗu da juna sarƙa ce uwar rikici na ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai darasin mu na gaba in Allah ya kaddara ya ba mu iko da dama subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته